bi ma'ana kenan wannan yana daga cikin nau'i na izgili mutane su rika ganin cewa musulunci ya tawaye ma mata haƙƙin su ya zalunce su ta hanyar sakin su da ake ko kuma dada musu kishiyoyi da ake saki fa a wani lokaci rahama ce da ni'ima aka wanda zai saki fa tsakankanin macen ko namiji ko ba haka abu ne wanda ana kyamashi ya faru amma wallahi wani lokaci ni'ima ne da ba saki da wasu sun shiga uku tsakankanin maza ko mata akwai wanda mata shi ke lallasa shi ba yadda za yi da ba a saki wallahi da ya shiga uku to ma saki sai kasance mashi wata rahama ce na saki ke na tafi shi ke na sai a rubuta baka lahiya wani kuma yana gallaza ma matar ba yadda za ta sai an nemi saki wurin shi na a samu lahiya wurin shi kaga abu ne wanda ana kyamar shi kuma kalkashin shi akwai rahama da ba su ke da matsalaci ko kuma daɗa kishiya musulunci shi ya yi foro da cewa mutum ya armi mata sama da ɗaya har zuwa hudu ya ƙar haka kamar ya ka addini da yi ma addini izgili da yi ma Allah izgili ina fatan mun gane wa qawluhum al-hukm bil qawanin wad'iyya ahsanu lin-nasi min al-hukm bil islam da masu faɗa cewa lalle yin hukunci da kundi wanda wasu suka tsara shine mafi dacewa akan mutane sama da yin hukunci da musulunci wannan ma kafirci ne ridda ce daga bar musulunci karka ganin cewa tsari na demokratiya ko wani abin da ke kama da shi yafi dacewa da zamani yanzu wannan kaga kafirci ne babu wani tsari wanda ya fi na Allah wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun babu wanda fi Allah yi hukunci da tsari dan haka babu wani tsari da zai zo ya zarce tsarin Allah madaukakin sarki fifita tsarin wasu akan tsarin Allah kafirci ne izgili ne ga Allah ina fata mun gane me demokratiya shirme ne wasu ne suka suka tsara tsari akan mutane suna ganin cewa wannan tsarin da suka kawo matsayin adalci ne cikin rayuwarsu wanda yau zaka ga saboda jahilcin al'umma zaka mu ta hanyar kafa hujja saboda ya saba da lalaci mu an mu demokrasi tsari ya kamata ya zama to ana aikata demokrasi a kasan me demokrasi me demokrasi kaga cikin gidajen radiyoyi da duk zanga-zangar da aka yi duniya fa sana neman canjin mulki da canjin shugaba zaga da an tambaye su muku sai su ce demokarasi muke so a sa tsarin demokarasi a ba kowa yancin shi wanda kaga tsarin demokarasi a kafirci ne ridda ce lalace ne ina fata mun gane bai dace ba ce musulmi yana zaben wanga hukumci yana ganin cewa ya dace a yi demokarasi bai dace me demokarasi demokrasiya zalimci ne ko da ana aikata shi zalimci ne tsantsa duk wani hukunci da za a aje sabanin hukuncin Allah sunan shi zalimci ko da kun ganshi mai kyau a wurin ku ba wani hukunci da ke karɓa sunan adalci sai hukuncin Allah madaukakin sarki subhanahu wataala wa yaquluna fil ladhi yad'u ila at-tauhid wa yunkiru ibadat al-qubur wal adriha hadha mutatarrif da masu cewa ko ka zaka ji suna cewa dangane da wanda ke kiran mutane zuwa ga tauhidi ga kare ta Allah yana kyama ibada kaburbura zaka suna cewa wanga mutatarrifi ne bi ma'ana mai tsatsauran ra'ayi wannan ma izgili ne hana shirka shi ne tsatsauran ra'ayi shi yasa har yanzu mutane sun kasa fahimta menene tsatsauran ra'ayi duk wanda ya saba mu Qur'ani da hadisi sunan shi mai tsatsauran ra'ayi ko ya sani ko bai sani wannan shine mai tsatsauran ra'ayi amma wanda zai zo ya tabbaka sunna da qur'ani shine mai tsatsauran ra'ayi hana bautar kabari shine tsatsauran ra'ayi mashi bane ba ina fata mun gane tsatsar ra'ayi shine saba ma qur'ani da hadisi masu bautar kabarin su ne masu tsatsauran ra'ayi saboda sun saba ma abinda aka sani a cikin shari'ar musulunci ina fata mun gane haka ma zuwa sa tada ba ma ba mai suna kashe mutane suna kashe mutane wannan masu tsatsauran ra'ayi ne musulunci bai foro da hakan ba ko guda abinda musulunci mana wasiya da shi shine zalimcin mai mulki ko masu mulki mai haƙuri da shi annabi ya ce mu ba su haƙƙinsu mu mu jira haƙƙin mu gobe kiyama Allah ya biya mu kar mu fito na fito da su bale a ce wata jama'a sun labe sun dauki makami suna kashe mutane kaga da mun bosa yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cikin tashi hankali da wahala ina fata mun gane yawa aw yuridu an yufarriqa bainal jama'a ko ga suna cewa wanga fa ba abin da yake so sai ya raba hankalin mutane bi ma'ana mai da'awa bisa ga tauhidi da hana mutane yin shirka sai ga suna ganin cewa ma ku karraba kan al'umma yake aw hadha wahabi ko suna cewa wanga ai dan wahabiya ne ko kuma dan izala ne da abin da ke kama da haka aw mazhabun khamis ko suna cewa wanga mazhabi ne na biyar sabon mazhabi kenan wa ma ashbaha hadhihi al-aqwal allati kullaha sabbun lid-din da abin da ke kama da irin wa'anga maganganun in jimala ya ce wanda dukkansu zagi ne ga addini wa ahlihi da ma'abuta addini wa listihza'i bil aqidati sahiha da kuma yin izgili game da ingantattar aqida wala haula wala quwwata illa billah wa min dhalika istihza'uhum biman tamassaka bis sunnah bi sunnatin min sunan rasul sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abin da ake doka a matsayin izgili izgilin su da suke game da wanda ya riki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin sunnonin shi fa yaquluna ad-dinu laysa fi shi'r istihza'an bi ifa'i lihya sai da suna cewa addini ba cikin gashi ba yake suna faɗa ga magana ne dan yin izgili ga mai gemi ci ai wani na da gemi ai addini ba daga nan take ba daga gemi bane ko daga wanto ko abin da ke kama da ko masu shabba geme da fenso ko gemen bunsuru ko ciyawa wallahi da izgili ne mutum zai kafarta game da irin gama ganganun da yake fada wa ma shaba hadhihi al-alfaz al-waqiha malaci da abin da ke kama da irin wa'an galafizza masu muni da izgili ne Allah ya kiyashe mu ya kare mu kuma yan uwa akwai wani tambihi da ya kamata mu yi kadan game da masu zuwa suna dare yan masu da'awar cewa da Qur'ani kadai suke addini akwai zaga sana za cikin mutane suna izgili ana dariya ya zagi hajji da masu aikin hajji ya zolaye sallah ya zolaye azumi sai ga mutane na bushe da dariya wannan a kiyaye fa asalan waɗanda dama arna ne ba a shakku game da kafircinsu arna ne tsantsa ba a aurensu ba a aura musu ɗiya kafirai ne to ta yaza zo suna izgili da addini kuma kana dariya kaga yana yana munanta hajji da aikin hajji yana muzanta azumi yana zagin sallah yana safanta su da duke-duke mutane na dariya kaga wannan izgili ne ina fata mun gane shi ma a nisance shi kar a yarda irin wannan mutane su zo sana wannan abu a kyale su in baka iya magani ba na hanyar kore su ba wurin ka bane kai ka tashi ka bar wurin shine karamcin abin da zakai so wani manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya ga wani abin da yake munkari ne to ya hana shi da hannun shi in yana da ikon yin hakan kenan in bai iya bai kokari da bakin shi ya musu nasiha ya zafafa in bai iya bai tashi ya baurin ko ya kyamaci abin cikin zuciyar shi in wurin shi ne ya kore su ina amfanin sa wannan raddaddu ne kaga sallah ma busi kafirai ne fadar su cewa ma busi imani da hadisan annabi ba gaba ɗaya wannan shi ke nuna karar kafircin su ina fata mun gane yawwa wannan kenan kaga zama da su da hira da su ana dariya wannan duka bai dace ba saboda kaga ayan nan ta sabka ne akan mutum ɗaya ne yin wannan magana amma akwai wanda suke tare da shi suka taya shi amma ayat sai ta zo da siga ta mutane da yawa ta ce la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum kenan waɗanda suka yi ta musharaka da shi ta hanyar jin daɗi da dariya da abin ya burge su hukuncin su ma ya shafe su saboda Allah ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata ku zauna tare da wanda yake azalume ne sai wuta ta shafe ku kuma shi yasa kina kaga irin masu izgirin nan bai kamata a zamana da su ba kamata yi ka nisance su ka kyamace su ka ji baka san su tunda da mai zagin wannan sallah da azumi da in zama in zama ne yana zagin uwarka da ubanka kaga ba za ku shirya da shi ko ba gaskiya ba to ta zai zagin addinin ka da yafi kima ubanka da uwarka kuma kai shiru ko kana da yariya kaga abin yayi muni wannan yana nuna rashin sanin imaninka ko kuma rashin sanin aqidarka ko kuma rashin samun alwala wal bara a cikin zuciyarka Allah ya yashe mu ya kare mu da haka kenan irin wannan abubuwa na izgili mutun ya nisance su manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mutun zai iya kalma bai ma baya baya la'akari da abin da ya faɗa ta zamanto sababi na shiga wutar shi kalma ɗaya ta sa kai ridda aikin ka ya rushe aha kun san da sabkar da ruwa aikin Allah ne babu mai babu wanda yake tarayya da shi akan magana to akwai wani ruwa da mutum yana da daukar jirgi ya kai sama ya zuba wani kudur da gizagizai sai ruwa ya sauka kamar irin wanda ake yi lokacin zawon katafi a gari ana ce musu biyu a artificial su kuma ya za
malamai iya yanzu har yanzu masu ƙwararru ma daga cikin wannan ilimi sun tabbata ƙarya wannan zancen suka ce iya yanzu ba a samu wani abin da za a yi ba don a saukar da wannan ruwa wannan ƙarya ce zunzurutun ƙarya ina fatan mun gane kaddara masu ruwan sun sabka wake da ruwan waye isa ya sana ya yi ruwa akwai eh kaddara ma kai haka Allah ya zo ya ashe ruwa nan sai ka halbo su su faɗo me abin da kai ka yi ka bugo ya faɗo naka ne kai ka yi shi ka sanya aka yi ruwa me ya sanadaran da aka haɗa aka yi ruwa akwai wanda ya sani ba wanda zai iya baka amsa duk duniya da wani sanadari aka yi ruwa amma za ka ce maka da me aka yi dan wake ko zai ba da amsa ko ba haka ba to amma sanadarin wake fa mene sanadarin shi babu wanda ya sani da haka wannan shirme ne ƙarya ce Allah in ya so ne ruwa suke sauka in bai so ba ba su sauka shi ke saukar da ruwan sama baya da abokin tarayya cikin yin haka shi yasa me yace a cikin me yake ce mata wagga surat kahin suratul rahman ko bayan suratul rahman ne hmm waqi'a afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ku bani labari dangane da ruwan da kuke sha kuke saukar da shi daga cikin girgije ko ne ko mu ne ke saukar da shi me amsa eh Allah ce da mun ga dama sai mu cakuɗa shi ya zan ruwan gishiri ta yadda ba za ku iya sha shi ba ina kaga wannan duka makama ne da bata lokaci ina fatan mun gane yawa inda ya gaye shi min babin sukuriya zai iya yin ridda inda ya gaye shi min babin izgili ina fatan mun gane in ya gaye shi ta hanya kawai don izgili da raini to wannan ya iya zamantowa ridda sau da wane ne ce a daga wando an san Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai fashi kenan to in ka izgili da haka dawa kake izgili kenan da wanda ya ce ai haka nan kenan ina fatan mun gane yawwa amma in ya gaye shi ba wai don izgili ba wannan daban amma ya ga shi man babu sukuriya wannan zai iya zaman to ridda kenan wasa ne da ɗaya daga cikin ababen da Allah ko manzon shi suka yi furu da yi amfani da shi kenan shine izgili da ayoyin Allah
sai ustaz akwai kama rasa'il hakan ba wanda suke yawo cikin whatsapp kama rasa'il ne na larabci galibi daga cikin su ɗaliban ilimi suna ga kama akwai hikima ta larabci amma in ka aji hankali zagani kama akwai sukuriya na ayoyi ko kuma hadisai kamar misali mutum zai ibara tashi tashi da larabci da kanshi amma ibara tana kwaikwayon kamar tsari na alkur'ani ko kuma tsari na hadisi kama na karanta ibara wanda ya rubuta kama qad aflaha almutaallimun allazina fi madrasa hadirun har zuwa da yana ta kawo kala kala kuma kama hadisi ya kawo wani tsari ne magana shi ce haka ta larabci kamar ya kawo hadisi kama an shayi bin mazare radiyan nasu an huma kamar duk tsari ne har ƙarshe ya kawo rawahu rawahu birraj wa sahahahu kas kasanin dai maganganu ne wanda suke suna yawo kuma ɗaliban ilimi suna kamar hikima ta larabci a cikinsu kuma alal aqal in aka duba za a gani akwai kamar suhuriya bisa kan ayoyi ko kuma hadisai na mazalar na'am irin wannan abun bai dace ba ko da irin mutum yayi waka yana kwaikwayon qur'ani da ita bai dace ba zai iya zaman tawa suhuriya ko ridda game da bar musulunci ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da kace ban dade ba ma na ga an yi menene haddasani kaza an shayi wa sukkar wa wane ne akhrajahu wane ne wane ne ana wane ne wa da'afahu al-faqir da wane ne haka wannan kaga duwasa ne da hadisi bai dace ba ka bo ga hanya ina fatan mun gane bai dace ba an larabcin ka zaka tsara daban amma karka koyi koyi qur'ani da shi wannan yayi daidai da irin mawaka yanzu da zaka ga suna wasa da alqur'ani ko kuma a ce an ramma ja aya sai ya rika karanto wani wani yare amma yana kwaikwayon alqur'ani da shi irin yadda fana-fana Hausa suke da masu kama da su wannan duk bai dace ba zai iya kai mutan zuwa garadda da wasa da ayoyin Allah ina fatan mun gane ko yawwa irin wannan wasannin bai dace ba ba a wasa da ayoyin Allah ko kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wasa kuma a cikin sha'anin izgili babu wasa ko ba a ko dan ayi dariya ko da dan ayi dariya kai ba ka ni fulakanta su bane zai sa kai ridda babu wasa ko kuma me yake ce mishi ba'a da ayoyin Allah ko kuma da manzannin shi ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin sallah